لقد وعدتكم في الخطبة الأخيرة بقراءة كتاب الأصول الثلاثة من فوق منبر هذا المسجد إن شاء الله إلا أن المصنف لم يبدأ مباشرة بالحديث عن أصول الثلاثة التي جعلها عنوانا لكتابه وإنما قدم بين يدي الأصول الثلاثة بمقدمة شاملة جامعة تشمل على ثلاث موضوعات مهمة جدا فقال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل الأولى العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه أيها الإخوة الكرام أما الأولى العلم فسره بقوله معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة استدل على ذلك بترجمة فقهية البليغة للإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم حيث قال باب العلم قبل القول والعمل واستدل البخاري في هذا الباب بقول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم فقد أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة بأمرين فبدأ بالعلم وثنى بالعمل لأن العمل بالعلم هو العلم وإلا سيكون وبالا على صاحبه عن زياد بن لبيد قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذاك عند أوان ذهاب العلم فقلت يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناؤنا ويقرئ أبناؤنا أبناؤهم إلى يوم القيامة قال ثكلتك أمك زياد إن كنت لأراك من أفق رجلا بالمدينة أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الأخوة الكرام إن من أول من تشر بهم النار يوم القيامة ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل ثم أمر به فصوب على وجهه حتى ألقي في النار كما رواه مسلم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها أمين الأنواع تكتشي abin da ke cikin wannan hudu ba ganin sati da ya gabata na yi bayani akan mahimmancin tauhidi a rayuwa ta ɗan adam wanda shi ne jigo na duk wani tsira ko rabauta ta bawa na Allah wanda bayani ya gabata cewa dai haɗarin rishin ilimin tauhidi ba ƙaramin haɗari ba ne bayani ya gabata duk wani lahi na duniya zina shirka zina luwaɗi jirgin mai ayyuka da aka waɗi yakan yi bawa imma samun gafara ta Allah Allah in ya so ko kuwa a mai azaba amma dai baya dawo ma wuta amma shi girman tauhidi shine jigo na tsira a gobe kiyama in ma kai tsaye in ma dai diyan da aka yi dai mai tauhidi baya da ma gidan wuta shine magana kenan in waka haka ne alƙawarin insha Allah karanta ganin jama'a mahi yawan mutane ba su kokarin zuwa makaranta karanta abin da yake wajibi a kansu kuma shine tsira gare su amma da yawa suka yi sakaki dalilin haka za mu kawo wannan littafi mai muhimmanci wanda ya shahara kai cewa al-usul salasa yan wa usul salasa haka ya shahara duk da malamin ya yi wasu bayanai wasu muƙaddama wanda ba su ke usulu salasa amma wasu muƙaddama masu mahimmanci hala kenan kenan su zamu hara su zamu hara ya kan magana masalil araba masalil salasa ya da masaloli guda uku kahin ya shiga ainihin littafin yan wa menene wannan bawan Allah Muhammad ibn Abdul Wahhab kan wannan magana ta usulul salasa wasu abu ne guda uku zamu ji insha Allah dan wannan abun guda uku lazim dan adam mai neman tsira ya san su domin su ne jigon tsiraka kuma dole duk mai neman tsira dole ya san su wanda su ne tushe na rayuwa wanda kuma hatta ƙarshen rayuwa a kabari tun daga nan za a ware tun daga kabari sakamakon ilimin ga wannan abin ko aikin ga da shi zai baka tsira ta hal abada ko tsiyata ta hal abada ce muhimmancin yan ilimin tauhidi ko wannan littafin ganin yan uwa mai wannan bayani insha Allah cewa harkon littafin kuma ganin mai littafin ana samun shi a ko ina mutum na iya dauka ko daga bayan shirwa da ibi littafin insha Allah zamu daidai insha Allah dalla dalla insha Allah nan ya wara da cewa a kalma ta tausayawa ga bawa cewa bawa ka san da cewa na fatar Allah ji kanka mana Allah ji kanka gaba daya yace wajibi ne wajibi ne ba musabi ba akan dukkan musulmi ya san waɗannan mas'aloli guda hudu dole ne dimmi ne matsira wajibi san wannan mas'ala guda hudu yan wasu ya fara da cewa wannan guda hudun akwai ilimi wanda aka ce ilimi ilimi akwai ilimi na duniya ci gaba na noma na kiwo na sama na wane ne yake kama ilimin da yake magana wanda yake wajibi ne mu san shi mu yi shi sanin Allah ka san waye Allah ka san matsayin Allah ka san annabi sallallahu alaihi wasallama ka san addinin musulunci kuma kowanne da sanin Allah da sanin annabin da sanin addini kowanne ka san su da dalili ɗan wannawa a sa musulmi shekara na aru aru ya da cikin musulunci da yawa ‘yan uwa ban hata a samu anan za ka tsare musulmi mai sallah shekaru masu shekaru game tambaya menene rukunan musulunci menene rukunan imani wala da yawa ba sa baka amsa alhali ba karamin asara ba ce kuma kun ba karamin rayuwar ce mara fa'ida game wani halin a matsayin na musulmi a tambaya ka menene rukunan musulunci ka ba da amsa kuma tambaya me rukunan imani wadon wani ababen wanda wajibi a ce kowa san su amma mahiyo mutane ko a kada su wajibi ne wajibi ne ya ce wajibi musan wannan abin guda hudu yawar da sanin Allah sanin annabin shi sanin addini kuma kowanne da dalili yanwa bayanin farko ya ce idan ilimi domin yanwa ilimi shine ilimi na hakika wanda imam bukhari ya yi tarjama ta babu ilimi yace ilimi shine qabal al-qawl wal amal da abin zaka hodi kalmar shahada ce zaka yi a aiki zaka yi ibada kowanne ana yi ne akan ilimi ba kan jahilci ba babu wani abu na duniya balle lahira da za a yi kurin haka naga ana yi kurin kayan da kaga dama yawan idan ana da ga dama me fa'idar aiko da manzannin Allah ko me fa'idar malamai masu kira zuwa ga Allah ayi wa'azi saka ayi makaranta in a ce kowa zai abin da ya ga dama dole a je a karanta kenan maganar ilimi lazim ya fara Allah ya ce yake ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah fa'alam Allah ta harko ka sani Allah ya kawo cewa bayan ya kama ka sani yace ka san da cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah aka kawo kalmar tauhidi to aka biyo baya annabi cewa ka nemi gafara zunubanka ka nemi gafara ga masu imanin ka masu imani naka masu funka maza da mata ka nemi gafara ka ne aka kawo maganar fa'alam kenan horko hatta kalmar shahada ba ta ma fa'ida ya ka san mai take nihi mai taɓunsa don mai kawaɗe ta in bayan haka cewa ya kawo magana kenan nan mahimmancin magana ilimi dukkan rayuwa dole makaranta da abin zami sai kuma maganar aiki yanwa Allah ya maganar aiki ilimi ku ya magana aiki to yanwa domin duk ilimin kuma da za a yi mahimmancin maganar eh an yi ilimi to ma ilimi ba shi bane ba gaya shi wasila ne ana so ko wajibi ne duk ilimin da kai kuma a gani a aikace in saboda ilimin da babu aiki a kan shi maimakon ya zama tsira ko cin tsira ga bawa sai ya zama to shi kanshi ilimin allaka ce asara ce kanka kuma ba a kiran shi ma ilimi na hakika sai ce maka aiki shine jigo na kawo ta ruwaya ibn majah ka kuma ruwa ta tabbata wata annabi a cikin sahabbai ya wani dogon bayani ya ce masahabbai wannan abin zai wakana lokacin ɗauke ilimi lokacin da babu ilimi sai ɗaya cikin sahabbai zai yadda da labiru ya ce ya rasulallah ya mazan Allah ta yaya za a ɗauki ilimi ta yaya muna karanta ƙur'ani mu mu karantar da ɗiyanmu ɗiyanmu su karantar da ɗiyansu har tashin ƙiyama ta za a ɗauki ilimi ya rasulallah sai manzo Allah ce ziyad da ina ga kana cikin masu hankalin madina ashe abin ba haka bane ina ga da kai ne kana cikin masu hankali ashe abin ba haka bane yau kana magana kun yi karatun qur'ani kun koya ma diyanku dan kusan karanta yace ba ba ga yahudawa ba da nasaru ba sa karanta a taura ba sa karanta injil amma suna aiki da abin da ke cikin su kana ilimi ba aiki shirme ne aiki da ilimi shine ilimi ruwaya ta biyu ruwa ta inganta ta cikin sai musulun ruwa ta inganta ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba sahabbai labarin wasu mutane guda uku wanda a zahiri a duniya su ne gaba-gaba wajen taimakon addinin Allah su ne mutanen kwarai ya kawo mai kuɗi ya kawo mai yaƙi yanzu a nan muna magana mai ilimi wadda mu san haɗarin ilimi ba aiki na karanta ba na aiki manzan na yake cewa wasu mutane guda uku kahin a sa masu bautar gumki wuta duk wani laifi kayan a fara sa'ayin wuta-wuta su ne loma fari mutane uku sai ya fara ka yi kawo a cikin wani magana hankal sai ya kawo malami ne za a zo da wani bawan Allah Allah ba shi ilimi na addini Allah ba shi alƙur'ani Allah zai kawo shi tsaye da shi a gaban shi ya ce bawa na na baka ilimi mai kai da shi na baka baiwa ta ilimi ya ce ya Allah na karanci ilimi na karantas na karanta alkur'ani na karanta duk zai bayani ya ƙara bayani kaf abin da ya da ilimin Allah zai ce ƙarya kake akwai mace ya gaskiya Allah ya ce ƙarya kake shi sun zuce shi ƙarya kake ka yi wannan karatu ka karanta ka yi karatu ƙur'ani don a ce maka ka yi kowa yin ƙira'a ka yi kowa ilimi in wannan hadisi ya baka tsoron wani zai ba da rayuwar shi ya bi dare da rana wai ya ci musabaka ta shine firme hadari ne hadari ne ka bi daranka da rana wai ka ci firme ka ci mota a baka miliyan goma goma ne shirin hadari ne kana cikin layin wannan ko da kai ka san me yasa kai amma yi dan ka ci mota ka ci firme ka ci hadarin yace Allah zai ce ƙarya kake kai ilimin ne na ce maka malami ka kanci Qur'ani na ce ma mai ko kira'a to an hudi a duniya an faɗi abin da ke an faɗi maka an ala zaba da umarni ga mala'iku ku ɗauke shi ku buga saman cikin shi a buga shi a ƙasa a bukan fuskar shi Allah ce ku ja shi ku shi gidan wuta su ne lomu har a gidan wuta yan wannan mai almuhim lazim makaranci addini ba a bautar Allah da jahilci yana babu wani bangare na duniya da ɗan zai iya rayuwa babu akan jahilci ko ma menene ko noma ko kiwo ba iya kan jahilci yan koya ake yi sai ilimin addini kurin ka rayu kurin ka ci ka sha kurin kamar dabba ka ci ka sha kurin ka biya sha'awar ka kwanta kai harkoki kurin a ƙari haka nan wannan tunanin banza ne musan wajibi akwai wajibi a kanmu na kuma Allah yanzu ya kawo sauƙi hanya ba ka uzuri a wajen yanzu da iyawa ka ce ƙauyenku ko garinku ko ni musamman yanzu da Allah ka hanyoyin ilimi ɗaukan addini ta kowace hanya kana gida kana ɗaki kai kana kwance ma a gado yanzu ga hanyoyin salula ga tele ga wane ne kaga a yanzu bawa ba shi da hujja a wajen Allah zai ba Allah hujjar jahilci yamma dole ku tashi dole mu tashi tare kuma jigo ilimi cewa sanin Allah ka san Allah wazin ka san shi malicinka ka san matsayin Allah ka san siffar Allah yan nawa yau musulmi ne amma da yawa iya taka iya gama Allah da wani kuma a kabe kawo ba zai ba wani haƙƙin Allah me ka haka nan rashin sanin Allah sai zaune haƙƙin Allah rashin sanin manzan Allah yan wayo me ya kawo inda mutum ya san matsayin Muhammadu Rasulullah ka ce Muhammadu Rasulullah in ka san haka wace za ka yarda wani dan ya ilimi ya bunƙasa ya cika da ilimi wai ka maka wata ibada ya tsaya mata lada lada kaza dubu kaza dubu kaza a ina samowa gaya mishi inda ka yarda Muhammadu shi kaɗai ne Allah ya aiko duniya ya kawo saƙo daga Allah ta ya mutum zai yarda wani ya kame tsarin ibada shi abu ne mai kyau kaga abin da ya kaga nan rashin sanin annabi inda mutum ya san addini kuma da hujja rashin zai kawo maka abu na addini suna a yace mana addini ne addini ne a ina yake ina hujja ina dalili a ina aka ce a yi babu ba mutane rashin sanin wannan abin yasa da yawa sun wada cikin shirka sun wada cikin bid'a Allah ya shaida mu amma insha Allah za mu ka bayani ɗaya ɗaya insha Allah a wani wurin bi Allah Allah kai mu darasin gaba insha Allah